بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما يرسله الذين إن المبشرين من آمن بالجنة من الجنة da Allah ya aiko mana su Allah ya turo mana su ne don su yi bishara wa waɗanda suka yi aiki na gari daga cikin da aljanna sura sun zo don annabtar da bayan Allah ne a'a don su yi bishara da aljanna da dukkan wanda ya aiki mai kyau saboda haka wannan yana nuna shi dai Allah na hamarta kafin a zaba shi Allah da rahama ne bai turo annabawa don su ce ma mutane yan wata bane su fata su da hankali su wannan al'umma kan wannan Allah wa mu'minina kuma su yi gargaɗi ga man kafara wanda duk ya kafirce mu Allah to su ne gargaɗi da shiga wuta kaga wato su hana a shiga wuta ne kuma su ba da hanyar da za a shiga aljanna da haka Allah ya yi ba don a yi azaba ba duk wanda ka kai shi a wuta to shi ya sai kai kowa ya ƙoƙari ya aiki mai kyau faman amana duk wanda ya imani biyan da manzanni wa asalaha amruhu ya gyara aikinsa to masu irin waɗannan ɗabi'o'in guda biyu imani aiki mai kyau to wala khawfun alaihim babu tsoron zuwa lahira gare su wala mu ya da nuna kuma in sun zo la'ayar ba za su yi bakin ciki ba tun daga nan kamun a zare ran mala'iku za su zo su same su su ce musu Allah ta kafu wa la ta hazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna tun daga nan za a ga mu'minai tun daga nan za su zo su ga musu
والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون أما والذين كفروا كذبوا وأن فكك أن يسال آياتنا لآيوهم لمك كورا وانزلين السوء يمسهم العذاب عذاب كم سوء أنن ذات شافيته لما كانوا يفسقون saboda fitowarsu daga umarni na Allah da kuma bayan bin Allah shi zai jirgin wasu azaba ta قل لا أقول لكم عندي كبائر الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل أن يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون wato da Allah ya aiko manzanni hanya biyu suka nuna muna wannan hanya gyararriya ce ga kanan kuma in mutum ya ganta zai ganta an gyara an yi gadobi an zuba farka lema wannan kuma hanya ta daji ce akwai zakoki akwai lambaci da wakani wata ce ya kamata ku yi wannan mai lafiya to in ya fi wannan mai tabbaci da makami da ramu da namomin daji kuma bayan tsohon ko an nuna da hanyoyin da guda biyu kuma ya gani shi ma abin da ya same shi wa ya mashi ya zama to haka duk wanda ya bata shi ya zama kanshi Allah ya aiko manzanni sun nuna mana hanya ma guda biyu wannan bushara in mutum ya yi aiki mai kyau sai in mutum bai yi aiki mai kyau ba ne sannan azaba za ta zo mashi kullum ga ya mutu ya rasu da lashi la aqulu lakum indi khaza'inul lahi ni fa ba na zo in gaya muku cewa taskokin arziki na ubangiji suna hannuna ba allati min hayu zaku wanda Allah ya azurta bayan shi da ita ni ba sai hannuna ta ba wala alamul gaiba ban ce muku na san abin da Allah ya koyi ba la aqulu ni alamul gaiba ma ga ba an yi wani hajjai ni ba zan ce muku na san gaiba ba shine abin da ya kuya ga bayina ba a aiko mai shi ba don abin da kuka ji na gaya muku abin da Allah ya aiko da shi wala a kulu lau inni malau kuma ni ba zan ce muku ni mala'ika ne daga cikin mala'iku a'a mutum ne ni dan uwanku Allah ya aiko da zuwa gare in ni tabi'u ni ba ni bin komi illa ma yi ha ilai sai abin da Allah ya aiko ni da shi shi nake wada قل تويت يا رسول الله هل يستوي الأعمى شن أنا هذا مكابو والبصير لما يجي يجي أعمى شين كافر بصير شين مؤمن أفلا تتفكرون فذا قلت نعيما قل الله ذكر في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم haka mafarci wannan aya cewa annabi mai tsira da amincin Allah la ya yi an inda hu hazairin lahi sarkokin Allah ba su gare shi ta faɗa wala ya yi ilmin ilma kuma bai ce ya faɗe ba wala ya yi annahu malak kuma shi bai ce mala'ika ba wadda a watsa biyatar wa in kanar sahiha لا أقول لكم هذه لا يدل على أنه ليس عنده وأن سوى حتى kada ya buɗe ka ce annabi bai san kaza ilil arle ba ko ko ka ce annabi bai san aiki ba kada wanda ya buɗe mene da gani abin da a koyi to yanzu ga bature an yi mutane da yawa za can da yawa sun wuce amma ba su ce ga inda mai yake ba shi ko bature sai ya zo wannan wurin sai ya ce akwai mai kuma ya haka tona wurin a su samu mai ko ko ya ce na akwai gwal amma ya haka tona wurin a samu gwal ne ne balle ba na Allah da alhuda huda wanda yake nuna ma annabi Suleiman inda ruwa yake ga annabi Suleiman annabin Allah manzo Allah kuma harshen duniya amma bai san inda ruwa yake ba eh amma da wuda wuda iya zo ya ce nan wurin akwai ruwa in an duba za a samu ruwan ko ba samu Ah, to alhuda wuda ya san gaibi bature ya san gaibi amma annabi bai sani ba to tawali'u ne wannan irin na manzon Allah da kuma bin shari'a saboda shi annabi mai shiryarwa ne idan mutum yana yi wa mutane shugabanci a kan kowane abu idan yana son su fahimce shi to ko da riga zai yi kai ya yi wadda tafi ƙarfin jama'a ya yi irin tashi ko ni ka yi irin na jama'a idan ka yi irin na jama'a sai a daina jin tsoron ka da yawa sai mutane su rika kusantowa da yake amma in kai wani abu wanda ya fi ƙarfin jama'a da yawa kowa sai ji tsoron zuwa wajen ka shi ya sa manzon Allah yake yin haka kuma a gano annabi annabi shi ne shugaban shugabanni shi ne shugaban sarakuna shi ne shugaban malamai shi ne shugaban masu kuɗi to talakawa wane ne shugaban su shi ai shugaban malamai wane ne shugaban jahilai kowa shi ai shugaban su allai saboda haka kullum ko waɗanda mutane inda yi magana da su sai yi magana da su da matsayin to a wajen manzan Allah da wajen Allah kowa ne ne kowa jahili ne to a nan Allah yana magana ne da jahilai shi yasa yace ban san hazaƙinul arzi ba kuma ban san gaibu ba kuma ni yace mala'ika ba ne mala'ikun su wuce hadamai wajen annabi ba hadimai manzan Allah ba ne to ana ana nihin mala'ika wajen annabi kun ga akwai irin magana watan tawali'u ne ake koya wa mutane duk abinda mutum zai yi ya san ya yi tawali'u la ƙuri in ji khaza'inun lahi ban cewa fuskokin Allah suna gare ni wa in kana in ji khaza'inun lahi ko da akwai fuskokin Allah tare da shi su da fuskokin Allah gaba ɗai ba saboda manzo Allah Allah yake ba wala alamul gaiba ban cewa na san gaibi لا أقول إني أعلم الغيب وإن كنت أعلم الغيب بل سوى ناسا غيب كودا نا كودا ناسا نعم أما أن الله يا باش علم الغيب إيه وأن آيوي أشياء كتابة متعلم وترى أنا وين متون تقوش تقوشي yanzu yana ta nema ya yi nema har ya gaji bai ganta ba annabi ya ce ka je wuri kaza wajen wani rani tana nan ya kiyasta ta haɗe da wani ice ta ɗaure in ka jona ta fi kayan wannan ne ne gaibu ne sallah wata rana annabi ya zo ya yi ce wasu ƙauruka sun daɗe da mutuwa annabi ya ce masu ƙauruka na guda biyu ana yi masu azaba aka tambayi wannan Allah me yasa ake masu azaba annabi ya ce wannan da ya zo fi tsari sauri ke fito ban ɗaki bai tsaya sai fi tsari ya tsari gaba ɗaya wannan kuma annabi ne لا إله إلا الله محمد duk wannan gani ne ga sunan sai da na abubakar ma ya san gani domin da zai yi wa fati ya gaya ma aisha ga yadda za a raba duke shi yace da ke da yayaki na ƙaunarci da wane da wane ya hudu guda biyu sai da ke a sindi biyu ne mata sai ya'ya guda biyu maza sai ce wancan tana da ciki kuma abin da ta haifa in ni a rahar jariya kuma lokacin babu kayayyakin da ake aunawa balle a ce an aura an gani ba aunawa aka yi ba to ko ba dai auna an kai abin da aka ne wani abu ne Allah ya bayyana shi ilimi guda biyu ne akwai ilimin da Allah ya saukar da su da ran waɗanda za a yi wasuɗa da wani mahaluki na Allah wannan abu ya tabbata akwai ilimin da sai an yi wasuɗa da Allah shi kai ire da waɗannan abubuwa in an zo a rika fahimta ya ce wa la aqulu inni malaku wa in kuntu ajanna qadara min al malaika ya ce ni ban cewa ni malaika ne ko da na fi malaiku daraja ni ban san ni malaika ba in nan tani ko illa ma yuha ilayya abin nan da an ka aiko da shi shi ne ke la ya tabu illa ma yuha ilayya annabi bai bi sai abin da aka aiko mashi kamar da alkur'ani yake cewa wa ma yanzu ani da hawa in huwa illa wahyu yuha annabi bai magana da son zuciya sai abinda aka aiko shi da shi da haka wasu sake daga malamai suka ce manzon Allah shi bai da istihadi kamar da malamai suke istihadi shi manzon Allah bai da istihadi sai kawai abinda Allah ya aiko mashi inni tabi illa ma yuha ilayya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha haka manzon Allah ya ta
wa anzir bihi alladhina
abala da tafakkaruna ba za ku yi tunani ba ku gane yadda annabi yake ku gane irin waɗannan maganganu ladabi ne manzon Allah yake yi ku gane
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون أولا تتفكروا في ذلك وأنذر يا رسول الله أيوة أبيده على القرآن سوى ذات أيوة الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وأن suke tsoron tsayawa gaban zatin Allah laisa lahum min dunihi waliyyin ba su da wani mai gida sai Allah sun san Allah gaba su ne za a yi wa wa'azi da alƙur'ani su yadda amma waɗanda sun karyata sun karyarce ko an karanta musu mine ne amfanin karanta gare su bai musu amfani ba su da wani waliyin wani mai taimako wala tabi'in ko ko wani mai ceto da zai ceto gare su su da karanta wa alqur'ani la'allahum dan cewa su yadda kula su tashi daga mummunan ayyukan da suke yi su koma ga ayyuka na gari ta ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتدرهم فتكون من الظالمين dalilin saukar wannan aya manya-manyan mushrikai a na makka sai suka zo wajen manzon Allah da suka zo majalisar annabi su samu annabi yana zaune tare da Ammar ibn Yasir da Bilal da Suhaib da Sulmanin Farisi da sauran talakawa ahli suffa waɗanda suke zama ba su da aiki sai zikirin Allah su ba su tsaye ba ta sayarwa aikin su zikiri to waɗannan mutanen suna da rama kuma ba su da sutura mai kyau suna ɗaura kuki ne fatar dabbobi don ta daɗe ba ta lalace ba da waɗannan manyan mutane suka zo ga manzon Allah sai suka ce wa annabi amma kan sahi an tajallisa haula ya rasulullah kamar ka babban mutum irin ka za ka zauna da waɗannan talakawa ai bai daidai ba a tsarin da koyar in a haɓauta an numina duka wani ta da saka in dai kana son mu yi imani da kai kuma mu rika zama tare da kai sai ka koyi waɗannan don mu ba mu iya zama tare da waɗannan mutane. Ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da kira da aminci Allah ya ce ma ana ƙarin ilmumini ne ni ka ban koyi muminai. Nan tun da dai suna da imani talaucin su da zaman su cikin tsumma ba zai sa in koye su ba ai Allah bai kallon ibar jiki baya kallon suturarku walakin yanzu da ila kulubiku abinda Allah ke dubawa zuciya in ta yi kyau komi ya yi kyau in ta ɓaci komi ya ɓaci saboda haka ni bin kuri idan inda kibla na majalisar nijalisu fihi to in kuwa haka ne ya rasu lallani sai dai ka yi muna wurin zaman mu daban na su wurin zama daban wani zaji na ka in mun zo maka na uzza na na hadu fi majalisin wahalana hatta na haba sun ba su jalisuhu ko kuma idan mun zo ka koye su ka girmama mu a kawo mana abin zama mai kyau in mun gama a tsoce wannan abin zama domin kada a bari su zauna kuma su ɓata shi da dauɗa saboda dattin ya so in mun tafi sai ka zo ka goma tare su lalle cikin uku kai daya ko ka koye su ko ka nema musu wurin zaman su daban namu daban ko kuma a bambanta mu da lokaci wanda za mu zauna ba mu rika zama lokaci ɗaya ba shi ne da aka yi wannan fa'aradar nabiya sallallahu alaihi wasallam sai annabi yadda yi ayyuka gaba da minhu zalika ya karɓi wannan shawarar tasu ragabatan fi hidaya sai saboda kudayen su musulunci shi ke na sai aka ce a samo wanda zai rubuta wannan takarda su ba su yadda ba sai an rubuta an yarjejeniya rubuce sa'an nan su ci gaba da zuwa sai aka nemo sayyidina ali zai rubuta to da aka nemo sayyidina ali zai rubuta wannan yarjejeniya sai wannan aya ta sauka ya rasulullahi wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi waɗannan da suke zikirin Allah da safe da yamma ba su da aiki sai zikirin Allah shi ya hana su zuwa neman arzikin duniya to kada ka koye su nan yuridu da wajahu kuma suna yi ba dan komai ba sai dan Allah to kada ka koyi waɗannan mutane dan Allah kawai suke yi la shay'an ba dan wani abu ba ne a galalin duniya daga 'yan abubuwan duniya su wane ne waɗannan wahumul fuqara'u su ne su bilal dinnan su ammaru su farmanin farki ma alaita min hisabihim min shay'in ya rasulullahi shin idan suka zauna ba su aikin komi sai ambaton Allah shin in sun ji yunwa sai ka ji waye ji yunwa su idan sun zauna da tsumma sai ka ji waye zauna da tsumma kun ana ba da annabi ashe ba mu da yake gaya ma da muke cewa a'a wai abin zikiri to da muwaci wata ranar na taɓa yin wani malami sai ce ba ka ganin zakin duk inda ka ga zakin ba a gani ne sai wari yake sai kuma ta ga wata ya nuna ƙanƙantattun mutane ne kamar yadda waɗancan kafiran suka nuna zamanin manzan Allah ma a yaka bin hisabin bin shi'in ba kan za hisabin su ba kan za aiwa ba wa ma bin hisabin ka alayhi bin shi'in hisabin kai kuma da za a yi maka ba shi da a yi maka ba kowa da aikin shi ba ta ƙara duhu don me za ka kore su ya rasulallahi haka kula ka zamo mina zalimi ne daga cikin waɗanda suka ba umarni in ka kore su duk wanda ya hana azzikiri azzalimi ne in mu aka zalika duk wanda ya kori masu zikiri to kana mina zalimi na ya zama daga azzalimai annas mutane ala a tsakanin daban-daban ne akwai abana duniya yan duniya yuridu da duniya fata abinda kawai suke nema duniya wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa ma lahu fil akhirati min khalaq na'am su wata duniya kawai ba abinda a cikin ransu ta duniya lahira ba su da rabu na'am من كان يريد الأرض الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوتيه منها وما له في الآخرة من نتيجة إذا mutum yadda mi duniya yadda mi lahira sai Allah ya ba shi rabon shi na duniya kuma ya ba shi na lahira duk mai neman duniya a lahira sai duk wanda ya tsaya yana ta aiki don Allah yana aiki don Allah don tsoron haɗo shi da Allah sai Allah ba shi lahirar kuma nan arzikin duniya in araba a ba shi nashi waɗanda suke da Allah muminan babu masu arziki akwai abin da ba su da kun ga suka na duniya kuma suna da na lahira wanda ya nemi duniya ita ta kai sai a ba shi duniyar in an so in an so sannan iya zo layina ba ya da komi babu wanda ke neman duniya ba a ba shi duniya ba gaba ɗaya suna nan to mutum ya nemi duniya ya nemi lahira wa ma aradar lahira duk wanda ya nemi lahira wata alaha sai ayaha ya yi irin aikin lahira wa huwa muminin yana mumini wa ula'ika kana sa'ayuhum mashkura Allah yana murna da irin waɗannan bayi kuma ya ba su rabon nasu na lahira duk aikin alheri bai hana arziki idan ka ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sai ka zo ka yi magana da dukkan mutane suke yi ka ga sai ka faɗa su kuma ba su yi ba ka bi su idan aka kira sallah ka tashi ka je kai sallah sai ka dawo wajen waɗanda ba su yi sallah ba ku yi jira ka je ka bi idan ce an ga wata ramalana sai ka yi azumi ka gama waɗanda suka ƙi ka zo ku ci gaba da cin abinci da su ka ga ka samu wannan falala su ba su samu ba idan Allah ya ba ka arziki ka tsaya ka yi aikin Allah ka taimaki talakawa ka yi naka ka yi haji ka yi umra ka yi aikin alheri arzikin sai ya ƙaru kamar rijiya ne duk lokacin da aka kwashe ruwan rijiya sai ya gudu so amma idan bata aka na ruwan ma da ke lalata su to haka arzikin duniya wanda bai yi ba sai ka je ka yi aikin alheri kuma Allah ya maka da arzikin bai yi ka arziki ba to kullum idan mutum zai yi aiki ya yi aiki mai kyau wa amin lahi su ko bayan Allah ya rizu da wajen Allah ta baraka wa ta'ala suna neman ba zaɓin Allah suke nema su waɗannan waɗanda suke zikirin nan na Allah da safe da yamma to su ba lahira suke nema ba ba duniya ma suke nema ba abinda suke nema huskar zatin Allah نعم
يريدون ولا تطرد الذين يقول ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه كانوا سوء الشيخ سنة لمن لا إله بعض waɗancan kaso na farko abinda suke nema duniya kawai ba su da rabo lahira waɗannan na biyu suna neman lahira za a ba su rabon duniya kuma a ba su na lahira waɗannan ba su neman duniya ba su neman lahira abinda suke neman Allah waɗannan kuma da Allah Allah bai yi duniya ba Allah bai yi lahira ba to Allah shi ya san inda da ke su waɗannan suna cikin inuwa Allah yau ba lazilla illa zillu suna cikin inuwa Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwa Allah لا يريدون الدنيا ولا أخرى وهكا الأمر حتى متعنفج تعال شكرا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعالم بالشاكرين وكذلك هكذا ابتلينا بعضهم ببعض mun kan jarabci mutane sashen su da sashen inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya jarabci na ƙasa da na sama watan babban a mayan mutane da sauran talaka talaka raunana ya jarabci mawadaci da talaka ya jararci malami da jahili kuma an jararce shi da Allah ba ka mulki Allah ya jararce ka ne adalci za ka yi ai waɗanda mutane da kake malka babu wani abu da kake da shi a cikin halitta ka wanda ba su da amma Allah ya ɗaukace ka a kansu to jarabta ka ne Allah ya yi kuma sai ya tambaye ka kullukum mas'ul ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati sai Allah ya tambaye ka da Allah ya ba ka mulkin jama'a kyautata musu kai ko tsananta musu kai mafi sharrin mai mulki wanda talakawa ne suka shiga cikin halin al'anikari lokacin mulkin shi to wannan shi ne mafi sharrin bayan Allah haka nan an jarabci malami da jahilai shi zai biya musu gaskiya zai tausaya musu zai yi musu abin da zai jayo su zuwa ga Allah kamar misali in sassan da ake karantawa na wannan wanda ya kashe mutunci fi'in sai ya zo wajen wani malami na kashe mutunci fi'in Allah zai mun gabara ya ce Allah bai mai kashe الله أكبر to tun da an ce ba a ne gabara ba ga zai kara ba الله أكبر zai da yake har ya kai ya kashe mutum ɗari ba ɗaya sai ya zo na ɗari ga ta malami na kashe mutum ɗari ba ɗaya Allah zai mun gabara ce kwarai kuwa لا الله أكبر ومن يعمل سوءا نرى يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله يقول رحيما نعم
kun ga wanda ya tausaya الله إيه والله لا لا لا لا ولا kuma kun ga ya tsira to shi malami ya tausaya haka mai arziki Allah ya ba ka arziki talakawa na garinku makwabtanka kai kullum ka cika kwashi duzu kwana da yawa sai Allah ya tambaye ka
لا kuma ba ka da imani annabi ya ce duk wanda ya haka bai da imani sai da annabi ya rantse annabi ya ce wallahi bai da imani لا لا لا wallahi bai da imani wallahi bai da imani haka Allah.
sahabai suka ce bale wa ka tare mu ya rasulullah Na'am.
ya yi hasara kuma ya taƙe wane ne wannan annabi annabi ya ce wanda ya ci ya ƙoshi makwabtan shi ya san ba su da ya ƙyale su ba ruwa ne da su Allahu.
da mutane na sun gaskanta arziki kuma ba za a je da shi lahira ba ba a zuwa da shi lahira kuma lahira gaskiya ce za a mutu kuma za a yi tashin alƙiyama kuma za a yi hisabi kuma za a tambayi mutane Na'am.
in ko kai aikin Allah da arzikin da Allah baka ka sa kayanka gaba kuma bai hana ka bar ma ƴaƴanka gado sai da na abubakar Allah shi yarda da shi so biyu ko so uku yana kwashe duk abin da ya mallaka ko cokalin cin abinci bai bari ba yana ba manzon Allah Allahu.
amma da ya mutu ya bar gado ga ƴaƴansa abinda wani mutum bai taɓa bane shi a garin Makka ko Madina.
Allahu. Allah.
Shi alheri bai hana a yi azumi. To Allah ya jarabci masu mulki da talakawansu malamai da jahilai masu arziki da talakawa.
Na'am.
idan mutum ya ce ya gode ma Allah ni'imar da ya yi mai to a ga iya yi aiki da wannan shi ne godiyar Na'am.
ba godiya ga baki ake yi ba godiya da gabai Na'am. Allahu.
godiya da gabai ita ake nema wannan shi ne godiya daga waɗannan mutane Na'am.
wa in ta kabbara in sun kai girman kai wa harrama suka hana haƙƙin masakina haƙƙin talakawa Allah ya ba su arziki da masu mulki da talakawa sai suka danne matalakawa haƙƙin faƙar makara ne masallaci Na'am.
sun yi takama kenan sun yi alfahari da iman da Allah ya masu abinda ake so su taimaki bayan Allah wal wazifu wal fakiri idza hasada wa ma shakara shi kuma talakan nan wanda ba ya da kokobo in yayi hasada ga masu kuɗi ko kuma talakawa suka yi hasada ga masu mulkin su su ma sun yi hasada ga ni'imar Allah Allahu.
wa in sabara in sun kai hakuri suka zauna a matsayin su fakar sha'ara shakara ni matullahi subhanahu wa ta'ala Na'am.
sun gode ma ni'imar Allah kenan a cikin mutane akwai wanda ake kira galil shakirun Na'am.
wanda ake kira galirin shakirun wanda Allah ya ba shi arziki ya taimaki bayan Allah Allahu.
akwai fakirin sabirun Na'am.
akwai wanda talaka ne ba yada amma ya kame ba ya roƙo mutane har ana da san shi mo da shi ne Na'am. Allahu.
Allah ya sanya mu cikin sa Amin.
ibtalafu an sassaba fi ayi ma afral wanne ne yafi shi da gani shakir wasu ka ce mawadaci mai taimako wakila fakiran tajir wasu ka ce a'a talaka mai hankuli shi yafi ya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai tsira da amincin Allah ya aika ilaihi fuqara'i min al-muslimin zahaba ikhwanina al-aghniya bi jami'il hayati Na'am.
aisha mai tsira da amincin Allah aka ce masu kuɗi duk sun kwashe alherori yi sallu da kamalin salli suna sallah kamar yadda muke yi Na'am.
waya su muna kama da su mu suna azumi kamar yadda muke yi Na'am.
waya hajji da kama da hujji suna hajji kamar yadda muke su masu kuɗi Na'am.
wani jahilu da kama da jahilu suna haji kamar yadda muke yi wai tasadda buna bi fadali amwalihim suna sarƙa da abin da Allah ya ba su kun kuma ba ku da abin su kare wai a ti kula riƙaba suna yantar da wuyaye watan bayi wani hannu ne sa inda na shiga ku kuma ba mu da wani abu har yanzu muna jawo har kullum mutane waɗanda suke cewa wai babu kuyanga alƙur'ani ya tabbatai hadisan manzon Allah gaba ɗaya duk hadisan nan in ka duba muwadda Buhari Muslim Tirmidhi bai haƙi da dukkan sauran littattafan nan na hadisai da malam littattafan malamai magabata duk sun tabbatar da akwai bauta Allahu.
littafin Allah ya tabbatar da akwai bauta Yau.
amma wai hujjar su wai bature yanzu ya zo ya kashe bauta to bature shi ne kashe abin da Allah ya kawo fata wannan magana fa mutane su ya tara da ita idan mutum ya kudura wannan abun a cikin zuciyar shi ridda ne Yau.
ba wanda zai iya tura abin da Allah ya tabbata shi شكنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبت إلى الأمين الله يكفي أبشروا يا كنت لك أقول بشارة Yau.
فإن لله من رجل في الجنة Allah yana da wani wuri a cikin aljanna ma yaskunu fiya illa nabiyyu ba wanda zai shiga wannan wurin sai annabi shi ma annabin fakirin in talaka ne Yau.
in ba talaka bane ko ko annabi ne bai shiga aw shahidun fakirun ko kuma wanda ya je wurin yaƙi ya yi shahada kuma in talaka ne shi ma in ba talaka bane bai shiga wannan wurin Allahu.
aw mu'minun fakirun ko kuma mu'mini talaka Yau.
innal fuqara'a in ji manzon Allah Allah.
yace talakawa yadkhuluna aljannata sai sun shiga aljanna qabla al-aganiya kamun mawadata bi hamsu bi at'ani gurgurar shekara 500 Yau.
sannan masu kudi su shiga
Allahu.
ne sayoni shi ne rabi muni ne ayyamin duniya daga kwanukan duniya ne ayyamin lahira da kai daga kwanukan lahira وقولوا كشي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر من قال هذا منكم duk wanda ya faɗi wannan daga gare ku in ta saddaka uhudin musulmi ya bari uhudin zahaban malaka bi ajali idan mutum ya ba da girman dutsen uhudu ya yi farka da shi kai kuma ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar Yau.
ladar da za ka samu sai ta fi tashi Yau.
da ana talaka su ma ba a ba su inda ba Akbar.
a ciki ba sai talaka an ba su saboda haka a fari sai suka yi farin ciki wanda abu suka tafi wa samu yin kuruna hada sai suka je duk inda su ba su da aiki da zikirin Allah in suna tafi a zikiri in suna kusa zikiri in suna kusa zikiri in suna tsaye zikiri Yau.
wangaren gobe zai je kuɗe lehe a gani Allah ma balan da safiya ta yi masu kuɗi da suka je wannan labari sai suka je wajen manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam.
sai suka ce ma annabi malam antana na to ni mu da ka ba mu zaka ruhu da kai Allahu.
ala zalika fadlullahi yutihi man yasha Yau.
yace waɗancan abin da kun gana ba su ɗin nan falala ce ta Allah wanda yake so yake ba Yau.
shine Allah ya so su da wannan falala ya ba su ba ni ne ba su ba li yaqulu surfa'u wal aganiya um kiriya da madaukaka masu mulki da masu kuɗi masu mulki suna cewa a ha'ula'in mannan lahu alaihi min bainina yanzu waɗannan su ne Allah yawa ba yawa su ne aka ba su ne aka ba su subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar Na'am.
waɗannan talakawan su ne Allah zai ba shi kyauta mu bai ba mu mutu ba mu yarda ba Allahu.
shi suke da shi wanda za a ba su.
La ilaha illallah. Na'am.
lauka da mawon alaihi hudan da abin da suke kai shine shari'a ma ta bukuna ilaihi da masu riga mu zuwa gare shi ba Na'am.
Allah ta'ala sai Allah ce alayhi sallahu alaihi shakirina shan ku kuka san masu godiya ko mu muka san Allahu.
Allah shi ya san to وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من أمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم Na'am.
ka kun yi yan uwan talakawa mu yi ta mu yi ta ambatan Allah wa idza ja'aka allazina yu'minuna ya rasulullahi waɗanda suka yi imani in da bi ayatina da ayoyin mu in suka zo maka fa qul salamun alaikum ka taba qadarakum ala nafsir rahma Allah ya wajabta rahma gare shi zuwa gare ku Na'am.
inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah albarkatu ya sun dubi sun yawaita bashara hadhihi al-ummata ya ba wannan al'umma ta manzon Allah bashara bi annahu kataba ala nafsihi rahma ya tabbata masa da rahama ma'ana wa rahamati sabaqar gari Na'am.
kullum rahama Allah mu al'umma manzon Allah rahama Allah ta fi azaba shi yawa
Allahu.
saboda haka mu gode ma Allah yanzu duk da ake fama da talauci da kowa cewa ake yana ana talauci to amma da masu kwana da yawa da masu ci su koshi ko ba da ci su wasu masu ci su koshi da waɗanda a asibiti da waɗanda a gida duk da ake cewa ba da lafiya su a suka fi yawa komi in ka tsaya ka duba ko yanzu da ake kashe kashe da waɗanda ake bani da waɗanda ake kashewa su wasu suka fi yawa to kullum rahama Allah ta yi azabar shi Na'am. Allahu.
to sai- a wannan in mutum ya duba sai ya gode ma Allah sai kowa ya gode ma Allah rahama Allah ta fi ta fi abin da kai annahu ma amila minkum su'a duk wanda abin da Allah ya rubuta na rahman nan duk wanda ya mummunan aiki minkum daga gare ku ku al'umma manzon Allah bi jahalatin da jahilci in takaba ma'asiyatin bi jahalati yayi zunubi da jahilci sun mataba raja'a sai ya dawo min ba'adi ki bayan aikata wannan mummunan aiki wa aslaha amluhu ya gyara aikin shi to fa innahu cewa shi Allah gaburin mai yawan gafara ne da hu gare shi rahimun mai jin kai ne biyu da shi duk abin da kai Allah zai gafarta maka jahilci iri-iri amma akwai jahilci wanda ke wajabtar da dawama su wuta Na'am.
shine wanda ya jahilci Allah mutum ya jahilci Allah gaba ɗaya bai yarda da Allah ba to wannan jahilcin shi ce wajabtar da shiga wuta shi ne kafirci an jahilci Allah gaba ɗaya kenan akwai jahilta ayyukan Allah su ne zunubi mutum ya jahilci ayyukan Allah ko ya jahilci dokokin Allah wajibi ne mutum ya nemi wanda zai sanar da shi Allah farkon abinda mutum zai fara yi sanin Allah sannan ya nemi yadda zai bauta ma Allah mutane suna cikin haɗari da ƙa'idar karatun yadda take idan mutum ya iya karatun alƙur'ani in bai haɗa cewa ne ya haɗa ce duk wanda zai iya karantawa ne ya iya karantawa abinda zai fara nema sanin Allah Na'am.
kamar da manzon Allah ce hadisi kudsi Allah ya gaya mai a fara sanin Allah sannan abota ma Allah Na'am.
to yanzu ba karatun tauhidi na'am
sai aka ce a koma ga qur'ani da hadisi kun ga kalmar a baki tana da kyau amma a boye tana da haɗari na'am mutane ne aka ga ana zuwa firamare ana zuwa sakandare ana karatu sai da ke duk wanda ya ilmi duk wanda ya sakandare bai saba a lokacin aiki wanda ya firamare ko sakandare ba a lokacin aiki amma wanda ya yi jami'a shi na ɗaukar aiki kowa ya je jami'a na'am
da Allah ne an ka je jami'a ba a yi firamare ba ba a yi sakandare ba za a gane karatun to shi ne ma'ana a koma Qur'ani da hadisi Allahu
ba a gane ƙur'ani ko hadisin manzan Allah Sallallahu alaihi sai an biyo tsari na'am
shi yasa ake ta hayaniya kuke jin ana cewa ma Allah yana sama rijiyarci ne na'am ya kamata mutum abinda zai fara yi ya san Allah alwujudu ne shi ne alwujudu samanne ne ko ina ko ina Allah samanne ne shi ne ma'anar alwujudu sannan a san idan baƙa'u mahalifa iyamu ɗin narsa wahadaniya
Allahu na'am sannan a san kudurar Allah kudura irada ilmu hayatu sam'u ba- ga sunan dai har zuwa ƙarshen tauhidi Na'am.
a san haƙƙin Allah a san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi a san abin da ya dace da Allah a san abin da bai dace da Allah ba na'am a san abin da ya dace da manzannin Allah a san abin da bai dace da su ba wajibi ne shi ne na biyu to mai- wanda yake da wannan bai da wama wuta komi laifin shi Allahu na'am komi laifin da ya bai da wama na'am
wannan na farko shine jahilci wanda ya fi illa wannan shine jahilci na biyu sai jahilci wannan shi kuma wanda ya rabu da komai shi wannan sa ake mutum ya koma ya rabu da kowa ya rabu da komi sai Allah na'am kaga wannan abinda ake kira shirka bai ma yi kusa da shirka ba balle ya yi ba Allahu
bai san wani abu ba shi abin da kawai sani Allah na'am bai ganin wani abu abin da kawai yake gani Allah na'am bai jin wani abu abin da kawai yake ji Allah bai tunanin wani abu abin da kawai yake tunani Allah na'am wanda a haka sune Allah yake magana da suna kataba rabbukum ala nafsihi rahama annahu ma amil milku su'a bi jahalati thumma taba min ba'dihi wa asalaha fa innahu ghafurur rahim na'am waɗannan Allah zai gafarta masa Allahu wa kadhalika Allah ya ba mu lafiya amin Allah ya ba mu zaman lafiya amin Allah shi kiyaye mu amin Allah shi kiyaye mu da imanin amin Allah shi kiyaye mu da kasan mu amin waɗannan fitinoni da suke zuwa na zamani Allah shi wani magana amin Allah shi yi mu amin Allah ya ba mu zaman lafiya amin Allah ya gafarta mu iyaye mu da malaman mu amin da sarakunan mu amin Allah sarakunan mu na addinin musulunci Allah ka saka mu da alheri amin Allah ba su iko adalci shugabannin kasan mu Allah ka sanya musu imani a cikin zuciyarsu ka Amin.
haɗa musu gaskiya su yi amin ka taimake su Allah amin ka taimake su amin ka taimake duk waɗanda suka ce mu musu addu'a amin Allah ka yarda da mu amin Allah ka yarda da mu amin Allah ka yarda da mu amin Allah ka raba mu da su'ul qadari Amin.
da su'ul hatima amin Allah ka raba mu da ajr amin da kasal amin da jubun amin da galabatar dain amin da ƙarar jari amin da salbu ba'ad al-aqaid Amin.
da salbu ba'ad al-rila Amin.
Allah ka yarda da mu amin duk waɗanda sun kai mana alheri komi kankanta shi ko mun sani ko ba mu sani ba na'am balle waɗanda su kai mana mai yawa Allah ka saka musu da alheri.
amin amin Allah ka ba su alheri amin fatiha salatu akwai matasa da suka yi masalla- masallaci fenti na wannan anguwar su ma suna bukata a musu addu'a waɗanda suka yi wa masallaci fenti matasan anguwan nan Allah ka saka musu da alheri Amin.
Allah ka biya musu bukatocin Amin.
Allah ka ƙara musu arziki Allah ka Amin.
ƙara shirya Amin.
Allah ta bani mutanenmu musamman makanik ƙasa mai tsafta Na'am.
kuma a shi ita tsabta yanki ne na imani Na'am.
shi ya sa manzan Allah duk inda manzan Allah zai je bai rabuwa da madubi bai rabuwa da asawaki Na'am.
bai rabuwa da kum na gyara gashi Na'am.
bai rabuwa da mai Allahu Allah. Na'am.
shi kuma shafa turare ranar jim'a da sa riga sabuwa kamar hudu ba ne ranar jim'a Na'am.
yana daga cikin rukunan sallar jim'a ko bai ciki da sa riga mai kyau da wanka da sa turare wajibi ne manzo Allah ya ce gusulul jum'atu wajibun ala kulli muslim Na'am.
duk wanda ya isa mafalki to ya wankan jim'a gare shi wajibi ne sa turare wajibi ne sa riga mai kyau wajibi ne wata bid'a ce wadda aka fara agowa bayan manzan Allah duk muna cikin sai dai Allah shi muna gafara Na'am.
Allahu rashin zuwa masallacin yau a da wuri Na'am. Allahu akbar.
saboda ni kana bakanike amma kai musulmi ne ko kana wata sana'a ba ka zuwa gida ka yi wanka ka canza riga sannan ka dawo masallaci ka tayi wurin aiki haka haka sai sallar baka girmama jumu'a ba jumu'a fa an ce aljumu'atu ila aljumu'at kafaratun lima bainahuma wa ziyaratu salasati ayyam Na'am.
tsakanin jumu'a da jumu'a kafara ne abin da ke tsakanin duk zunubin da ka yi in ka yi sallar jumu'a daga wata jumu'a da ta wuce kwana bakwai kenan ba ka yi sallar jumu'a ranar jumu'a ba asabar lahadi litinin talata laraba alhamis har zuwa jumu'a in ka je ka yi sallar jumu'a duk laifin da ka yi an gafarta ba Na'am.
Allahu akbar.
kuma da ƙarin kwana uku kaga da asabar da lahadi da litinin kwana goma to abin da za a kankare maka wannan zunubin shine za ka ji- ba ba za ka ɗauke shi da muhimmanci ba Na'am.
abokan zaman mu kudu sun to sallar farilla ce amma wankan yi a wajibi ne to kaga sai ka tsaye ba sai wankan ba ka shiga ƙarƙashin moto ka yi bitin bitin ka yi ba su girmama abun ba saboda haka wajibi ne bari in ƙara maimaitawa ka riga mai kyau ko sabuwa wanka shafa turare wajibi ne ga dukkan musulmi in dai mai koyi da sunan manzon Allah ne.
Sallallahu alaihi domin wasallam.
annabi ba a taba jin da ya tafi bai fasa turare ba kuma annabi ba a taba jin da ya je bai wanka ba Na'am.
kuma bai taba bai taba tafiya da tsumma ba to a gyara wannan tambayar da kai tana da muhimmanci kwarai da gaske amma kuma wai muna ganin kiristoci duk wanda zai je coci sai ya yi wanka ya yi ado nan mu kuma ne za mu je masallaci sai mu je da kazanta La ilaha illallah, wallahi. Wallahi.
eh kuma je da wani har ma a je da wani abu Allahu akbar.
amma ku duk abin da ya tashi ga shi nan shi yasa duk al'amuran mu muke zama sun cewa baka taba ganin kiristoci suna gayya wai za a gina makaranta ana nan ce ko za a gina masallaci baka taba gani za a gina coci kiristoci sun tara jama'a ba duk wanda zai je coci sai ya rika wani abu yanzu inda musulmin da muke da su Najeriya duk wanda zai je masallacin juma'a ranar juma'a zai je da naira hamsin da Allah limaman juma'a suna zama da yunwa Na'am.
ladanai suna zama da yunwa masallacin za su lalace naira hamsin fa shin sahabban wajen Allah haka suka yi ba cikin karatu da muka yi ɗalibin karanta cewa sai da na abubakar sau biyu ko sau uku yana kwashe duk abin da ya mallaka wannan bai yana kwashewa ne manta abin da yake bayarwa amma ya bar gadon da dindindin makka kai a wannan daula a wannan lokacin ba wanda ya fa abin da ƴaƴansa suka gada kamar sayyidina abubakar Allah yana da wasu mala'iku guda biyu duk ranar litinin da daddare da daren juma'a Allah yana ta dalli ga sama duniya su kuma waɗannan mala'iku suna addu'a No.
Allahumma ja'al lil muntiqan halafan wa lil muqtiran talafan No.
waɗannan mala'iku addu'a da suke yi duk wanda yake taimakon bayan Allah da addinin Allah zai tsaye da wani abu cikin arzikin da Allah ya bashi ya ba Allah duk abin da ya cire Allah ka cika da shi No.
kamar yadda abun wanda kuma ya yi riƙe ya ƙibewa Allah ka lalata abin da ya ajiye to ku diba ku gani talauci bai dame mu ba kuna yanzu duk wanda wahalar da ake da yarbawa haka suke da niyya mara ga mu musulmi amma aikin mu ba aikin musulunci ba shi ya sa shehu ibrahim ana ke da shi yadda da ya amerika da ingila sai ya ga sai ya ga musulunci amma bai ga musulmi ba No. Allahu akbar.
ga musulunci ga musulunci amma bai ga musulmi ba Allah Akbar.
mu kuma nan ga musulmi amma ba musulunci لا اله الا الله
ga musulmi ba musulunci mu gyara wajibi ne mu gyara yanzu ga yara da ake kashe iyayensu ga marayi amma mu ba mu yi kokari har gyara waɗanka suna ɗan kokari yanzu mu bitiyar fa gidan marayi ne muke fa mu gina da masallacin jum'a amma yau wajen shekara shida ko bakwai ana ta kokari an rasa wani abu No.
kati muka sa aka buga ɗari naira ɗari biyu naira ɗari biyu wai a sai maka a gina gidan marayi ba wanda ya sayi abinda ma ake cewa wai muyi ne za a tara mana kuɗi mu gasu الله اكبر
to a rika dubawa to a bamu mana shi in mutum ya babu wayan ba in mun gashewa mun kawa ba kan mu ba to ina mun ga in mun gashi in dai dan Allah zaka yi kuma ka yi ka zarge mu ka babu kuɗin ka gani in ba mu yi ba sannan ka zarge mu Allah ya sauka Amin.
akwai gyara mu yi kokari mu gyara fatiha salatu fatiha
Amin. Show. Amin. Amin. Amin.
Amin.
Amin.
Amin.
Amin.
Amin. Da ƙara maka lafiya.
No, no, Muhammad.